الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة عشرين دا تقوس قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 28 ga watan shida shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun nahau cikin littafin mulhatul irabi wasin khatul adabi ta al'imam al-hariri yu rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na goma sha ɗaya sabon babi inda mala ya ce babul jam'il muzakkar salimi wa kullu jam'in sahha fihi wahidu ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع ونصبه وجره بالياء عند جميع الأرب الأرباء تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا akwai saura kenan wa nunuhu maftuhatun iz tuzkaru wa nunu min kulli musannan tuksaru wa tasqutu nunani fil idafa nahwu laqitu sakinir rusafa وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه من حذفه ما يقينا ثم لا يتي wannan babi zai karantar da mu abin da ake kira jam'ul muzakkar as-salim dama ya shiga bayani akan abin da yake ya fita daga ƙa'ida ta abin da aka sani na lirabi shine alamomin la'irabi su kasance tare da wasulla al'irabul asli al'aslu ga la'irabi shine an ya kuna bil harakat ya zamo da wasulla to amma akwai wasu babuka da su sun fita daga wannan asali su la'irabin su bil hurufi ne mun karanto ainihin al'asma'u sitta sannan satin da ya gabata kuma mun yi almusanna to yanzu gashi za mu yi jam'ul muzakkar salim a wanda yana ɗaya daga cikinsu to abinda ake nufi da jam'ul muzakkar salim suka ce wa huwa ma dalla ala aksara minis naini bi ziyadatin fi akhiri idan an ce jam'ul muzakkari salim shine suna ne wanda yake nuni akan adadi wanda ya haura ma biyu ya haura ma biyu wato daga uku kenan zuwa sama tare da wani ƙari da za a yi a ƙarshensa wanda wannan ƙarin aganat an atufil mufradatil mutamathila fil ma'ana ta wadatar da kai ba sai ka zo kana adafi ba misali kana son ka ce zaidu su goma sun zo to in ba dan da wannan babi ba duk adafi za ka yi ta tayi ja a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun a gani har goma kama sai suka zo baka da wata ƙa'ida lafazi ɗaya za ka faɗa duk ya ƙunshi goma ɗin nan ko talatin ko hamsin ko ɗari ko ma nawa ne to kaga ya wadatar da kai daga wannan adafi tun da mutamasilai ne duka zaidu zaidu zaidu zaidu ne to ba bukatar sai kayi ta jero su to wannan kenan to sai ya ce wa kullu jami'in shi ma yana da sharuɗa sai zuwa gaba za mu yi bayani akan sharuɗansa insha Allah kamar yadda muka yi bayani akan sharuɗan musanna shi ma jam'ul muzakkar yana da nashi sharuɗa ba haka kawai za ka ɗauki sunan da ka ga dama ka ce ka yi jam'u al-muzakkar da shi ba akwai sharuɗa za su kai goma sha to sai sun tabbata watakila kai ko ɗaya baka sani ba ya zama jaraba nawa ka sani mahiya shurutu jam'il muzakkar as-salim kila baka da amsa ko to kaga an samu matsala shi musanna mun karanto guda takwas to shi yana da nashi ma sun fi haka sai ce wa kullu jam'in ga wata ƙa'ida da zai baka wadda za ka iya gane shi wannan jam'in da ake magana wa kullu jam'in duk wani jam'i abin da yasa aka kira shi da jam'a saboda ya haura ma ya haura ma wato ɗai ko musanna mufradi ko musanna shi yasa aka kira shi jam'i saboda ya tara abin da ya wuce biyu dama mun faɗa a ƙa'idar larabci jam'i yana fara daga uku zuwa sama ba daga biyu ba kamar saɓanin sauran yaruka to sai ce wa kullu jam'in almuzakkari kuma abin da yasa aka kira shi muzakkar saboda yake banta ga maza e, mata ba su shiga cikin abin da za mu yi magana ba wayan kana wasu lokuta ta galiban za ga ƙur'ani yana yawan in an zo ga abin da yake akwai maza akwai mata sai ka ga ya kawo jam'ul muzakkar as-salim amma kuma matan sun shiga amma asali a larabci kuma jam'ul muzakkar as-salim ana aza shi ne ga maza kamar qad aflaha al-mu'minuna to al-mu'minuna anan karka ce a mu maza dai ake nufi hadda al-mu'minatu sun shiga to wannan sai ka ce ta galiban an rinjayar da galibi ne saboda lokacin da wahayi ke sauka galibin waɗanda a gaban manzon Allah maza ne su sai na abubakar ne su umar su usman su ali da sauransu mata na can cikin gida suna yaki to sai aka rinjayar da waɗanda in ma wahayin ya sauka to su ne za su fara shi kuma su manzon Allah yake kira su rubuta wahayi su ne kutabul wahai ba mata ba to in kaga irin wannan sai ka ce ta galiban shi ma sai an samu haɗuwar mazan da matan amma haka kawai mata zalla ka ɗauko jam'ul muzakkar ka samu su ta wannan hauka ne ba larabci kake yi ba to asalim abin da yasa aka kira shi da asalim shine bi ma'ana wanda salima mufraduhu adi taksiri wa tagayiri fi adadi hurufihi wa nau'ihi wa harakati shine lokacin da aka samu shi mufradin ana son a mai da shi wannan jami'in to za ka ga mufradinsa yana nan lafiya lau harufansa ba su canza ba wasulla ba su canza ba sannan nau'in ginin shi kuma bai canza ba yana nan dai yadda yake kai wasu haruffa ne an ka kara a ƙarshe sai ya tashi daga mufuradi sai ya koma jami to shine ma'ana asalim din nan sabanin ya faɗi wannan ne saboda ya yi taharruzan ko ihtirazan an jam'i takasir don a cire shi to suna kira ne da kawai jam'u salamati wasu suna kira ne da jam'ut tashihi duk suna faɗan haka duk sunayen shi ne to sai ce wa kullu jam'in saha wahiduhu ga can mufradinsa saha ya zan ya inganta ya kubuta fihi a cikinsa harufansa ba su canza ba wasalinsa bai canza ba ginin kalma kuma bai canza ba na shi mufaradin saboda haka asalim yana komawa ne zuwa ga mufaradi ba ga shi jam'in ba amma idan bai inganta ba kila ya bayi dole sai an canza mufaradin sannan mu iya samun damar mayar da shi jam'i to wannan ba a kira ne da jam'u salamati ba a kira ne da jam'ul muzakkar as-salim sunansa jam'u takasir babe ne zai zo nan gaba to bayan mufuradinsa ya inganta ya kubuta sai mi sai ce sun ma'ata za'iduhu ga can gaba za'iduhu abinda aka ƙara masa shi mufuradin hudin nan ya udu zuwa ga wahidu ko kuma shi jami'in to sun ma'ata za'iduhu sannan haruffan da aka ƙara masa su zo ba'adar tanahi bayan ƙarewa haruffan asali shine haruffan mufuradin idan na asalin su ƙare na mufuradin to sannan sai a zo da ainihin na su ziyada kenan su za a zo da su ƙarshe ƙarshe za a kawo su to kamin mu kai ga misali zai ba da misalai misali in ka ce muslimun to kaga akwai mimun akwai da damma akwai sinin da sukunin akwai lamun da kasara akwai mimun ita ma da damma to muslim guda ɗaya ne idan kana son ka ce musulmai da yawa ba biyu ba ba guda ba to kaga babu wannan ma'ana a cikin musulmin babu ta cikin kuma al-musulmani kenan dole sai an ɗauko wata siga sai an yi siyaga ta jam'i sai an yi gini to shine sai ka ce almuslimuna almuslimuna to da almuslimuna da musulmin sai ka dubi haruffan musulmin sannan ka sake kallon su kuma da aka sa shi a jami'i za ka ga ba su canza ba ba a rage ba ba a ƙara ba sannan ka dubi harakat ɗinsa muslimun al-muslimu a gaina wadda shi ne ma'anar tasihi wadda shi ne ma'anar salama gashi an mai da shi jam'i amma kuma huradin ba a taba shi ba hatta wasu ba a taba ba eh haruffan kuma ba a taba su ba gininsa kuma ba a taba ba to duk sunan da kawwa jam'insa haka wannan jam'in shi ake kira da jam'u salamati ko jam'u tashihi ko jam'ul muzakkar as-salim sabanin rajulun eh gulamun kitabun kaga su in kana son kai jam'in rajulu kaga rijalun zaka ci hmm? kaga ra a mufuradi a jam'i ri kaga tun na an samu bambanci an samu bambanci raju kaga jimin da zamma rija a jam'i ta zo to wannan shine ma'anar taksir bi ma'ana at-taghayyur kaga an canza mufradin lokacin da ake son a mai sai jam'i to shi kuma duk jam'in da za a wa wannan shi ake kira da jam'u taksir la'annahu in kasara mufraduhu inda jam'i mufuradinsa sai da ya karye ya samu karaya ya samu canje-canje lokacin da za a mai sai jami to kaga kishiyar wannan da muke magana a kansa to shi ne wannan sau da haka a ƙarin da ya ce zai zo ana ƙara mai abubuwa guda biyu ne idan ya zo a mahallin raf'a za a ƙara mai wawun almadmumu ma qablaha sannan a ƙara mai nunun wadda wannan nunun da aka ƙara iwadun ce an tanwini shi kuma wawun ya zamo alama ta jam'i sannan kuma ya zamo alama ta li'irabi aiki biyu yake tunda asalinsa musulmin ne idan ka ce almuslimuna kaga mun samu wawun ƙarshe da nuni to wannan wawun wahiya alamatu li jami'i summa ba'da zalika hiya alamatu li i'rab ita alama ce ta cewa sunan nan jam'i ne hmm? sannan ba ita ake kira wawul jama'a ba don ka rike ce wawul jama'a tadkhulu ala al-fi'l nan muna magana suna ba ita ce wawul jama'a ba ba irin ta su ya ƙara'una ya jilisuna ya namuna da makamantansu ba wannan wawu ko dai ka kira ta alamatul jami'i eh alama eh ita alama ce ta jami'i ko kuma ka kira ta da ainihin alamatul i'rab wadda ita ta fi shahara dan shine babban makasudin kawo ta anan in kuma ya zo a mahallin nasba ko jarra to shine sai a sa mai ya'un almakasuru ma qablaha sannan nunun to wannan shine abin da ake karawa in ya zo mahallin raf to sai a sawawun sannan a kawo nunin ƙarshe idan ya zo mahallin jarra ko mahallin nasba sai a sa masa ya'un ita ya'un din ita ce alamar nasba da jarra kuma alama ce ta jami shi yasa wancan aka ce ba wawul jama'a ba ne alama ce ta cewa sunan jami'i ne sannan ita kuma wannan nunin da aka ƙara alama ce ta tanwini da in ka koma ga mufuradi za ka ga akwai tanwini su kuma malaman nahau idan suka zo ga lafazi to sai sun kalelece komai nasa duk abin da asali sai sun yi bayaninsa in ma shafe shi aka yi sai sun faɗa in kalbi aka yi ko ibdali ko ta'awidun duk za su yi bayani wannan can babe ne a sarfu duk za su yi maka bayani su ce wannan kalma mun kalaba ce an kaza ko mubdala ce an kaza ko mu'awwada ce an kaza duk za su yi maka bayani in kuma gaba ɗaya an shafe ta an share ta duk zai za a yi ma bayani to Allah ya saka da alheri masha Allah duka ba za su ɗaya kyale ka su zo shi ke don su faɗi abu su tafiya su ba to sai malam ya ce faraf'uhu yi masa raf'a ya ce bilwawi ai yasbutu bilwawi ana mai raf'a da wawun kamar yadda muka faɗa wannunu waɗannan wawul isti'naf ce annunu mubtada ne ba wawul adafi ba ce shi yasa ba a ce wannune ba wannunu shi kuma nunun taba sai ya biyo bayan wawun in mahallin raf'a ne in mahallin jarra ne kuma ya biyo bayan ya'un kenan shi nunin da'iman ƙarshe yake zuwa baya zuwa eh gabanin ƙarshe a ƙarshe ke zuwa malice na haushe janil khatibuna fil juma al khatibuna jam'u khatibin masu cida saman membari limamai kenan masu hudubobi fil juma' jam'u juma'atin eh juma'a ka san juma'a ko to in za ka yi jam'in ta sai ka ce aljuma'u eh aljuma'u juma'o'i da yawa to alkhatibuna masu hutuba saman membare fil juma'a juma'o'i shajani sun samin damuwa sun samin bakin ciki ko shajani sun sami farin ciki shi lafazin ashaja yana daga cikin abin da ake kira min, min al'abudat akwai wasu kalmomi da ake kira al'abudat eh mana abudat suna ɗaukan ma'ana kaza da kishiyarta kishiyar bakin ciki shine farin ciki kakan ce ashaji eh kana nufin mai bakin ciki kuma kana nufin mai farin ciki in ka ce shaja fulano ya hatame yana ɗaukar farin ciki yana ɗaukar bakin ciki irin su asa asa misali yana ɗaukar akabala yana ɗaukar adabara to suna nan da yawa a ƙur'ani wannan ana kiran su da al'abudat suna da babi a kutubun luga ka samu asararun luga su fiƙihun luga na asa'alabi to duka sun tattauna wannan da kuma ma'ajim na da ƙawamis irin su maƙayisun luga na ibn faris to suna tattauna wannan babi ɗin to duk wanda yana ya ɗauka a juma'a don wasu lokuta mai hudu ba yana jayo ayoyi na targibi kwaɗaitarwa wanda suke ɗauke da roman lada da garaɓasa to kaga nan zaka ji me daɗi wani lokaci ko mai hudu ba ya ja suratul kiyama sai ka ji kamar an busa ƙaho ko ba haka ba sai ka shiga damuwa sai ka kai duk ka shiga wani yanayi to shine damuwar da ake nufi to duk yana iya ɗauka to mahallin shahir shine al-khatibuna jam'u khatibin kaga jam'i ne na muzakkar as-salim ya cika sharuɗan da muke bukata eh yawwa ko ka ce khatib ko duk guda ne da yawon da alif duka asali ne asali ɗaya ne to shine shaja sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathatil muqaddara alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu fi'ilun mu'tallul akhiri sannan ni nunul wiqaya ake kiranta mabniyun alal kasri la mahalla laha min al-i'rabi wa ya'ul mutakallim damirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukuni في محل نصب مفعول به مقدم الخاطبون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لماذا؟ لأنه جمع السلامة أو جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد to saboda haka shine fa'ilun mu'akharun asulul kalam saboda ba zai yiwu a gabatar da shi ba can wajibi ne a kai shi ƙarshe tunda an haɗa zamiri da da ya'ul mutakallim fil juma fi harfu jarrin مبني على ال... على السكون الجمع بإسكان العين الجمع سبور وزن اسم مجرور بفي وعلامة جره أه؟ الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير سبحان الله لأنه جمع التكسير وسكن آخره للوزن to wannan shine mahallin shahid al-khadibuna kun ga da yake ya zo mahallin raf'a sai aka samu sawawun hmm? wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i da mai nasaba da mai jarra to yana tabbata ne da ya'un hmm? yana tabbata ne da ya'un kuma wannan zancen da ni gaya maka inda jami'il arabi haka abin yake a gun dukkanin larabawa amma al'arba'i larabawa na asali ba muna larabawa ba akwai al'arabul musta'ariba akwai al'arabul araba'u ko al'arabul arba'u su ne larabawa da asali al'arabul musta'ariba su ne waɗanda suka zamo larabawa daga baya amma a farko su ba laraba ba ne to ba su ake magana ba idan wayannan bata zance suke yi ta yana nufin su ne larabawa mazauna badiya mazauna ƙauye su ake nufi su an larabawa na asali su haka ko gobe in kana son ka iya yare to ka je ƙauye birni lalata yare ake yi bata yare ake shi yasa za ka ga mazauna birane ba su iya yare ba ko saudiya ka je za ka ga ba su iya larabci na asali ba in ka je irin makka irin madina irin ta'if irin su riyadh irin su dammam irin su judda irin su qasim nan da yawa garuruwa a ƙasar saudiya za ka ga duk ba su iya larabci ba amma da ka shiga ƙauyuka to wani in ya jeho ma wata iya jeho ma wata ibara sai ka dahe kai don shi lahajarsa ba ta canza ba amma su waɗannan biranen baƙi na shigowa waɗanda ba larabawa ba to sai su zo su cakuɗi su caccakuɗe abubuwa to shi yasa shehu abdullahi ya tabbatar da wannan cewa haƙiƙanin luga tana ga ƙauyawa in dai luga ake so shi yasa al'imamu shafi'i a lokacin da yana son balarabe ne fa amma yana son ya yi tamakkuni a luga ya tattara nashi da nashi ya koma ƙauye ya kawai ya zauna cikinsu muradi kawai ya ji ya suke abin nan sai ya haddace sai da ya shekaru a cikinsu ya goge a luga sosai sannan ya dawo birni ya ci gaba da karantarwa to shine a shehu abdullahi yake cewa alhamdulillahi lazi tasarrafa ila ibadihi bima ta'arrafa wa an lughati fil bawadi albulaga allusnal hawadi ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah Allah zai ta'arrafa wanda ya nufi a san shi ila ibadihi zuwa ga bayan shi bima ta sarrafa ta hanyar da tasrifi da yake ya kawo dare yau in an gobe ya kawo kaza in an jima ya kawo yini haka wannan tasrifi to Allah ya yi haka ne don kusan shi sai cewa an tsaƙan lugati sannan ya ba da dama furta ya furtar da allugati luga ta larabci fil bawadi a can jam'u badiya a ƙauyuka albulaga a waɗanda suka cika da fasaha da balaga kai allusna jam'u lasinin waɗanda suka ƙoshi da fasaha alhawadi waɗanda a jagorori to ko gobe in kana son ka iya luga ko ma ƙauye eh kowace irin luga sosai kuwa aina yanzu in kana son ka iya wasu to samu wani ƙauyen argungu inda babu baƙi ciki inda baƙi ba su zuwa duk zallan ƙauyawan su ne ka rayuwa wurin je can ka zauna duk abubuwan nan da ake karantowa a cikin littattafai kana ta mamaki duk za ka je su duk sun san su duk wani icce da za a faɗa maka za su gaya maka ai wannan kaza ne amma kai nan ba za ka zama haushe ba ka haɗu da yoruba ka haɗu da inyamurai ka haɗu da zabarmawa ka haɗu da fulani ka haɗu da waye-waye sannan gashi kana boko ya za a ka yi hausa ya za a ka yi hausa ba za ka taɓa iya hausa ba in ka ga mutum ya iya hausa nan to ɗayan hanya biyu ce ko dai ya yi karatu hannun malamai ko kuma a can ya zauna a ƙauye can ya rayu daga baya sai ya dawo birni amma inda yana an ka haife ka to ba za ka iya hausa ba kana dai magana amma in ka je inda hausawa na asali ana tattaunawa to sai dai ka yi shiru da baki ya an faɗi abu sai ka yi ta tunani to me ake nufi an barka baka san asma'ul ashijara ba suna itace baka sani ba asma'ul ashiya ma baka sani ba wasu abubuwa ma da turanci kake faɗan su wasu da larabci wasu da yarbanci wasu da inyamuranci haka aka jujjuya sakamakon baki da ke shigowa ka fahimta eh to luga ta asali kowace iri ce duniya su ana samun ta ne a daji su ma dajin da ba a samu sun samu baki sun shige su ba eh a suke rayuwa suna nomansu in noma suke ko suna kiyo in kiyo suke to su zaka samu asalin luga kowace iri ce a wurinsu to su ne mala yake nufi ana ba ina nufin larabawa musta'aribai ba ba su nake magana ba sai ce ta ƙulu za ka faɗa hayin nazilina ka isan min da gaisuwa zuwa ga masu sauka fi mina a garin da ake kira mina a cikin saudiya to in ka je ka gaishe su daga tahiyya ne to mahallin shahida an nazilina a gaba a ce an naziluna ba saboda ya zo mahallin nasba ya zo mahallin nasba to wannan shine hayyi sai ka ce fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfi illati ala akhirih li'annahu mu'tallu al-akhir wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta an-nazilina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudhakkari salimi wa jam'ul mudhakkar as-salimi yunsabu bil ya niyabatan عن الفتحة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تسمى ليتشي في حرف جر مبني على السكون من اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على العالف منع من ظهورها التأزل لماذا؟ لأنه اسم مقصور يا شيخ ما هي مقصور يا بايا وسل عن الزيدين هل كانوا هنا to kai tambaya shin zaidodi da yawa jam'u zaidin wai sun kasance a nan halkanu huna to sal sai ka ce fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni ko wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta an harfu jarrin mabniyun ala sukuni wa hurrika li ajali iltiqa'i sakinaini az-zaydina eh ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasri li'annahu جمع المذكر السالم كو لأنه جمع التصحيح كو لأنه جمع السلامة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلقان بفعل سل سل عن الزيدين هل اها ايه اللي يرابي حرف الاستفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب كانوا أي الإعراب كانوا فعل ماض ناقص أه؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان ليس فاعل يا شيخ اسم كان اسم كان هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب خبر كان ليس مفعول به يا شيخ ليس مفعول ليس مفعولا به يا شيخ اتق الله ba ku san nahawa ba har yanzu subhanallah wallahu almusta'an to wannan su ne misalan da ya kawo ya kawo mana misali a inda zai zo a halin raf'a shine al-khatibuna ya kawo mana misali inda zai zo a halin nasba shine annazilina ya kawo mana inda yake zuwa a halin jarra shine azzaidina hal kanu huna to wannan li'irabin da ya gaya maka shi ba a samu saɓani dukkanin lugatu na larabawa ɗari da goma sha wani abu ɗin nan to haka suke karanta shi saɓanin almusanna da muka wuce da shi sai mun zo alfiya za ku ji akwai saɓanin li'irabi a kansa akwai waɗanda suke kawo musanna da alif yawwa fi jami'i ahwali ja'a zaidani ra'aytu zaidani sallamtu ala zaidani su da alif da alif suke kawo shi hmm wasu ce shine ma'anar qira'at in hazani la sahiran eh to sun ce wai wannan lugaci ana kiransu da banu asad eh su duk inda musanna yake haka suke kawo shi inna abaha wa aba abaha kadi balaga fil majdi gayataha to mahallin shahid anan ashair bai ce ƙari balaga fil majdi gaya taiha ba shine asali gaya taiha in an bi lugar masu yi ma musanna nasba da ya'un da kuma yi masu yi mai jarra da ya'un to amanan sai ya kawo shi gashi a mahallin nasba li'annahu maf'ulun bihi gayataha na qadi balaga qadi balaga gayataha fil majdi to kaga maf'ulun bihi ne amma sai kawo shi da alif qadi balaga fil majdi gayataha bai ce gayataha to banu asalin ake kiransu in hazani la sahirani sun ce wannan wajahin kenan wasu kuma sun ce a'a ba haka bane saboda in din an cire an yi mata takfifi shi yasa ba ta yi aiki ba ba a ce inna ba inda an ce inna to wajibi ne a ce inna hazaini kawa tun da an kawo ta bi takfif to wannan ne akwai maganganu na malamai ibn hisham al-ansari a littafinsa mugunin labibi an kutubil a aribi ya yi tafsilin bayani a kanta haka abu hayyan a littafinsa shi ma ya yi bayani haka alamata sudan a littafin sabiya'u dattawe shi ma ya yi bayani sosai to haka ake kawo shi to shi yasa can malamai na zaure in suka tashi wa ɗalibi sharri da in malami ya gara ma sai ya maka sharri zai zauna ya karatu awa ɗaya awa biyu har a gama ba za ka gane ba akwai wannan malaman zaure suna yin wannan amma galibi ba kowa suke wa haka ba sai mutum biyu ko wanda an ka gabe da ladabin karatu eh ladabi na karatu to su ne mai haka nan ba a yi ma wa'azi ba a ce ma ga laifinka ko kuma wanda sun kaga bai da ladabin makaranta so wannan mai sifofin nan guda biyu shi suke wa haka a zo a yi ma karatu wala ba ha ganiya ai sai ka gane da haka tambaya inda tun azali azalin ba gane ba sai ya kaga dole gobe in ka dawo a sake dawowa inda an kai jiya kuma da an kai ma jiya haka za a sake ba ka zuwa ko to su haka suke yi su su iya ladabin da za su haɗali ba su koraka ba su yi ma faɗa ba su yi ma wa'azi komi ba su ce maka to amma kai in kana da wayo nan za ka gane amma wasu ba sa ganewa ba wai bai fahimci karatu mana a da gangan ya yi shi wasu haka suke yi Allah Allah ya ji kansu da rahama hukumar da suka wa ɗalibi kenan eh to mu ma in mun gada ma muna iya gwadawa mu ma mu dan dana gaba gaba eh su ba a ce wai a'a an kore ka sati ɗaya sati biyu a'a ba ya ma haka ba dai sun haka ka gane ba to ba ka gane wa da shi yasa haga wani ya sauke littafi ya sake sawa ya sauke ya sake sawa sai ka tausaya masa kuma da ganga aka yi masa haka saboda bai da tarbiyya haka suke cewa na taɓa tambaya wani malami sai ce dalili duk wanda haka mawa haka nan to ko dai bai da tarbiyyar karatu ko bai da tarbiyyar makaranta shi yasa sai a yi masa wannan don ya zan uku ba ko ya yi karatun ba zai yi albarka ba don bai ma iya ba don sai ka gane sannan za ka iya ko ce amma in muka fahimci mutum yana da ladabin makaranta yana da ladabin karatu to za a tsaya a yi mai tafsili buɗe kwakwalwa ta ɗaya abba mu yi musa mai karatu to shi sai kaga ya samu albarka na na'am a to wannan ba shi muke yi suna da babbanci sai wata munasaba yin tazo yanzu na hau muke yi duk sanda muka zo bayani kan ladabin karatu tun kamin ka fara tahowa makaranta ya kamata ka yi tambaya bayan zuba yanzu ka yi ka riga ka take tun da eh suna da bambanci amma insha Allahu fi wakatin akar za mu yi bayani wa nunuhu nunun ɗinsa maftuhatun ita nunul shi jam'ul muzakkar asalim to maftuhatun fataha ake mata iz tuzkaru lokacin da za a ambace ta aka ga da inda ya zo halin raf'a alkhatibu na na ake cewa hayyin nazili na na ake cewa to duka haka an zaidina to shine bambancin nununsa wan nunu min kulli musannan tukusaru to ita nunin ta musanna ita kuma kasara ake mata azzaidani azzaidaini a gani shine bambanci kawai eh duk sanda ka ga nunin an mata fataha to ka tabbatar da jam'un nan jam'ul muzakkar salim in kuma ka ga an mata kasara to musanna ne shine bambancin azzaidina da azzaidaini azzaidaini zaidu biyu azzaidina zaidodi da yawa daga uku zuwa abin nan duk da shi imamul fan al'imamu sibawaihi shi fahimta ce ya ce jam'ul muzakkar as-salim baya ƙasa ga biyu kuma baya haura goma shi iya na ya takaita shi duk abin da bai wuce haka ba to sai dai ka kawo jam'ul takasir ba za ka kawo jam'ul muzakkar as-salim to amma malamai sun masa gyara da zama ne jagora na wannan fanni malamai ba su karbi wannan magana ta shi ba jam'in muzakkar asalim yanzu can da Allah ya ce kari aflaha almu'minuna a ga ba su da adadi ba su adadin su to to amma shi al-imamu ya ce a bai wuce goma raiba wallahu ta'ala eh to sai suka ce zance mafi inganci shine kowanne yana zuwa ya danganta da haka zaidu ko da uku ne za ka iya cewa zaidu na misali alhatsibuna ko da su uku ne ko hudu ko biyar ko goma ko ɗari za ka iya cewa alhatsibuna to shine zance ingantacce wa tasqutun nunani fil idafa sannan nunin ɗin nan ta guda biyu da ta ainihin shi musanna da aka karanta a baya da ita ta ainihin jam'ul muzakkar as-salim wanda muke magana akan sai yanzu to shine malam yace tasqutu dukkanin su suna faduwa fil idafa lokacin da za a yi idafa idan ka ɗauko jam'ul muzakkar as-salim kana son ka jingina shi ga wani suna to sai ka shafe wannan nunan ɗin saboda da idafa da wannan nunin ko ta tasniya ko ainihin tashi jam'i ba sa haduwa kishiyoyin juna ne haramun ne a haɗa su na ga misali dai in baka gane ba laƙetu sakinin rusafa na haɗu da mazauna garin rusafa sunan gari ne can a bagadaza an ce gabas gaba gadaza wani wuri ne ake kira rusafa to ya ce na haɗu da mazauna garin to mahallin shahid sakini asalinsa sakinina sakinina li'annahu fi mahalli nasbin to laƙi sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni littisalihi بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ساكني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح أه لأنه جمع المذكر السالم كو يوا والنون المحذوفة عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو مضاف الرصافة sai ka ce mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun eh wa sukkina akhiruhu lil wazni to wannan shine saboda haka asalin sa sakinina ne to sai aka cire wannan nunun eh sai aka ce sakinin rusafa to ka kiyaye wannan to sai ce wa ƙadin laƙetu sahibai akhina haƙiƙa na haɗu da aboki guda biyu na akhina ɗan uwana da shi ma mahallin shahid sahibai wal aslu sahibai ni sahibai ni لقي سكتي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل صاحبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والمثنى ينصب بالياء والنون المهزوفة في آخره أو على آخره عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو مضاف أخي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لما نيابة عن الكسر لأنه اسم من الأسماء الستة التي تجر بالياء وهو مضاف أيضا ونا الدالة على الفاعلين مضاف إليه مجرور مبني على السكون كي في محل جر مضاف إليه تشيني محل الشهر ما ليتشي فعلمه كسن wannan karatun da ne maka yaqinan sani ne yaqini ba sani na shakka ba don abin da aka gaya ma ka'ida ce wal ka'ida la takhtalif eh duk sanda ka ji an faɗi ka'ida to ba ta sabawa ko shekara dubu an kai tana nan sai an dawo gare ta kuma in ka bi ta ba za ka ɓace ba duk sanda kaga ka ɓace to ka sake ka'ida ba ka riƙe abin da an ka gaya maka ba shi yasa mala ya ce fa'alamhu yaqina ka san wannan darasi da na koro ma sani na yaqini min hazfihi ma daga shafe su ka tabbatar da ka shafe su ba a larabci a tabbatar da wa'annan nuna ne guda biyu kuma a yi idafa to wannan ke saboda haka a shi jam'ul muzakkar as-salim idan ya zo mahallin nasba ko mahallin jarra to sai ka sa mai yawon dinsa sai ka sa mai yawon dinsa misali kamar yadda ya bada misali zaka iya cewa bari mu ɗauko musulmuna ka ce laƙitu musulmi najeriya misali ai na haɗu da musulmin najeriya ko sallamtu ala muslimi Nigeria to wannan in ya zo mahallin nasba da mahallin jarra duka yawon za ka sa amma idan ya zo mahallin raf'i fi mahallin raf'in sai ka sa mai wawun ja'a muslimu Nigeria bilwawi ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi مسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم والنون المحذوفة عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو مضاف نيجيريا مضاف إليه مبني على السكون إيه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه to haka wannan kenan in kuma shi musanna ne in kuma shi musanna ne to in ya zo fi mahallin raf'in sai ka sa mai alif sai ka sa masa alif misali algulamani sai kana son ka ce yaron nan biyu na wane ne ko zaidu ko waye sai ka ce ja'a gulama zaidin ja'a gulama zaidin yaran zaidu biyu sun zo bil alif gulama to ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi gulama fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan عن الضم لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضم أه؟ سمي والنون المهزوفة في آخره عوض عن التنوين لأنه مضاف مضاف زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيف الآخر إن يزو محل النصب شي محل شي مثنى kuma ka yi idafarsa mahallin nasba ko jarra to sai ka samai ainihin ya'un ra'aitu gulamai zaidin sallamtu ala gulamai zaidin to haka ake yi eh in baka gane wannan ba ka samu matsala to babu ya ƙare yanzu sai sharuɗan jam'ul muzakkar as-salim eh babu shi a littafi amma za mu karanto saboda sanin sharuɗan zai taimake ka idan ka ga suna kana son ka mai da shi jam'ul muzakkar to sai ka sai waɗannan sharuɗa su zamo kiyasi gare ka sun ce sharaɗi na farko an ya kuna alaman sunan da za ka yi jam'u takasiri da shi sharaɗi ne ya zama alam kar ya zama na kira hmm? kar ya zama yauwa kamar irinsu zaidu kenan alami ne muhammad ahmad suna dai alami na larabci hmm? kuma ba larabci ba sun jawwaza eh irin su Musa Isa duk ana iya jam'in su Musa wuna Isa wuna jaiz jam'u Isa jam'u Musa amma irin rajulun to la yajuzu jam'uhu jam'a almuzakkar as-salim ba za ka ce rajuluna ba haza la yajuzu wai kana nufin wai jam'in mazaje eh a sun ce sai dai in kayi taskiri din shi mun yi taskiri a ciki a tufatul wardiya darasi na kusa ga na ƙarshe to idan kayi taskirin shi na kira din ya halatta kamar rujailun to shi rujailun tun da kayi taskiya shi wa taskiru shi kuma yana da alaka da sifa dama kuma abubuwa biyu ake wa jam'u takasir ko dai suna jamidi ko kuma sifa to tun da in kan mai da shi taskiri ya koma sifa rujailun to ya halatta kai mai jam'u yawa rujailuna yan mazaji yan mazaji bit taskiri hmm? ya halatta amma idan yana nan mukabbar ɗin shi da girmansa rajulun kitab wannan duk ba a taskirinsu irin su golam duk ba a taskirinsu ba za a yi saboda na kirai ne wannan ku kiyaye da shi ba a jam'ul muzakkar asalin sai da suna alami to sai suka ce kuma akwai an ya kuna limuzakkarin da khilafi hindin wasu an shi mafaradin da za ka yi wannan jam'i da shi ya zama dama na namiji ne ba na mace ba ne irin su hindun baka cewa hinduna ko hindiyuna bai yiwa su'adu baka cewa su'aduna zainabu baka cewa zainabuna haza la yajuzu saboda mata ne shi kuma wannan jam'i ya keɓanta ne ga maza sannan na uku an ya kuna li'aƙilin shi mafaradin nan ya zanna mai hankali ne irin su hisanun ba a jam'insu ba a cewa hisanuna doki irin su himarun ba a cewa himaruna jam'in jakuna to ba a ci haka ba wurin larabci kai ka fara fada laraba ba sa yin haka saboda jaki bai da hankali doki bai da hankali a duk wanda za ka yi jam'u muzakkar da shi asalim to sharaɗi ne ya zanna mai hankali ne irin na ɗan adam haka ko kuma aljan misali ko mala'iku da sauransu sannan suka ce an ya kuna khaliyan min ta'id ta'anifi kuma ya zan shi mafaradin nan baya da ta'ud ta'anis yana da ta'ud ta'anis ko na namiji ne to bai halatta kai mai jam'in ta abin nan tazkiri ba misali irin su talhatu baka cewa talhatuna ukashatu baka cewa ukashatuna saboda wannan tawun wannan tawun ita ta hana a faɗi haka ita ta hana a faɗi haka to ba a faɗa sannan na biyar suka ce an ya kuna khaliyan minat tarkibi sannan ya zan kuma ba murakkabi ba ne tarkibi kala biyan ne akwai a tarkibul isnadi akwai a tarkibul wasfi akwai a tarkibul mazaji akwai a tarkibul adadi akwai a tarkibul idafi kun karance su to cikin biyar din nan na ƙarshen ɗaya ya halatta kason farko sai a yi masa jami shine a tarkibul idafi shi ya halatta shine wanda mun ka gama bayani yanzu a kansa sakinin rusafa sahibai akhi amma da a tarkibul isnadi eh irin su zaidun qa'imun ba a abin nan din saboda tarkibi ne eh ko kama zaidun misali ba a yi ko a tarkibul wasfi irin su al-insanu hayawanun natik wani ana kira ne da a tarkibul wasfi ba a yin irin wannan jam'i da shi sannan akwai a tarkibul mazaji irin su siba waihi khala waihi mirda waihi raha waihi da baka mardu waihi duk wayannan ba'ala bakka ma'adi kariba duk sunaye ne to duk sunan da adda irin wannan tarkibi na'am ya kokari to alhamdulillah duk sunan da ya zo da irin wannan tarkibi to ba a jam'ul mazakar siba wai ba a cewa siba wai huna ba a faɗa haka ba a ji laraba na faɗa haka ba to haka na a tarkibul adadi irin su salasata ashar ko salasa asharata to ba a yin irin wannan jam'i da su wannan adadi din nan da muka yi a cikin al'awamir amma a tarkibul idafi shi jaiz ya halatta ka ce muslimu misali makkata muslimu almadina ya halatta amma gabar ta farko ita zaka wa jami'i shine almudaf shi almudaf ilaihi zaka bar shi yadda yake ba za ka taba shi ba ba za ka taɓa shi ba to sharaɗi na shida suka ce an ya kuna limuzakkarin an ya kuna sifatan limuzakkarin ya zamo sifa kuma ga ta namiji ba ta mace ba akwai wasu sunaye ba su da ta'utta anis amma kuma mata ɗaya ake kira da su irin su ha'idun to ha'idun mace mai jinin al'ada to ba za ka zo ka ce ha'iduna ba sifa ce ta mace to tunda ana kawo shi ne don mata kawai to ba a ba a jam'us salama da shi duk suna wanda ya kama da iri ne sannan na bakwai an ya kuna an ya kuna sifatan li'aqilin eh wanda ya gabata a baya wato ya zama mai hankali irin su farsun himarun da muka ambata duk ba a jam'i da su ko kuma a wasu wata sifa ce amma ta dabbobi ce kamar sabiku sunan doki ne daga cikin sunayen doki to ba a cewa sabiquna kana nufin dawaki ba a faɗan haka in ya zan sifa ta taƙaita ga ainihin dabba ga wanda ba mai hankali ba to ba a jam'u salama da ita sannan na takwas suka ce an ya kuna khaliyan minat ta'i ma'ana an ya kuna sifatan an ya kuna an ta kuna sifatu khaliyatan min ta'i in sifa ce ya zan ba ta da ta'u ta'anisi kamar wancan da ya gabata irin su allamatu irin su fahamatu rawiyatu dariyatu da wannan suna ne na mubalagai to ba a jam'us salama da su ba a cewa allamatuna fahamatuna eh? rawiyatuna dariyatuna mai yawan zaman gida shine dariyatu mai zaman gida kawai mace saboda yawan zaman gida ne sai aka ce kai wannan dariyatun hmm? dariyatun ne na tara Allah ya kuna ala wazni a fa'ala kuma sunan da za a yi ta jam'i da shi na salama kada ya zamo akan wazanin af'ala af'ala siga ce ta aiki siga ce ta fi'ili amma wanda sun ka hana shi ne wanda musanna ɗin shi zai zo da wazanin fa'ala'u kama ahmaru baka cewa ahmaruna ahmaru ja eh to namiji kenan idan zaka ce mace zaka ce hamra'u abu yadu bayda'u mace kenan aswadu sauda'u mace kenan to duk sunan da haka musanna eh muzakkar eh ma'annas din shi haka yake ala wazani fa'ala'u ba a ba a jam'u salama da shi saboda haka ahmaru baka cewa ahmaruna kana nufin wai jajayu aswaduna kana nufin bakaki abyaduna kana nufin farare kai balabai sun yi kokari Allah ya zaga musu da alkhairi mu kawai banta su muke dauka gara basa kawai muke dauka ina gaya ma wallahi karatu wallahi sai dai in Allah bai ma rabo ba in kan Allah bai rubuta za ka zamo cikin malamai ba to wannan kaddara Allah ta ta hau kanka sai ka yi hankuri amma hanyar zama malami yanzu ta yi sauki Allah ya kuna ala wazni fa'alan kuma mufuradin da za ka yi wa jam'u salama da shi kar ya zan ya zo da wazanin fa'alan yanzu kamar a tashan mai yawan kishirwa baka cewa a tashanuna gababan gababanuna ba za ka faɗi haka ba a gane ko sai na ƙarshe a alaikum ya goma sha ɗai wanda kansa za mu tsaya suka ce allah ya kuna mimma ya stawi fihi muzakkaru wal mu'annas shi sunan da za ka mai da shi jam'us salama sharaɗi kada ya zanda mata da maza duk ɗaya ne ba bambanci haka ake jingina ma namiji haka ake jingina mace kama al'arus ango to amarya ma al'arusa za ka ce ba al'arusa to ake cewa ba to ba ka ce al'arusuna an gaye sai dai al'arai sai dai ka yi jam'u taksir al'arais amari an gaye eh haka za ka bada ko al'ajuzu tsoho namiji ajuz mace tsohuwa ajuz da baka ce al'ajuzuna babu wanda a larabci kai ka kirkiro abinka eh irin su jarih mai rauni mace ma jarihu za a ce mata baka ce jarihuna mace jarihun namiji ma jarihun hmm? hmm? na'am mi azzautu zauj a zauja yana ce zaujatu shi baya daga cikin shi yana yana yana ana ya halatta a yi ilhaƙin ta'anis ga ainihin abin nan ɗinsa shi kaga yana da nashi wa in kana ya halatta ko mace a ce mata zauju amma kuma ya halatta shi wannan bai halatta ba ana ma maganar kwata-kwata bai halatta ba kawai da mace da namiji duk ɗaya ne ajuzun ajuzun ne babu ajuzatu amma baka cewa babu zaujatu eh to nan za mu takaita saboda lokaci wallahu ta'ala alam su ne dai sharuɗa guda goma sha ɗaya za su kai sha biyar amma dai waɗannan su ne a hannu in ka haddace su to babu sunan da baka ewa jam'u salama babu shi sai dai in baka gane ba in baka gane ba wannan kan tilka musibatun kubura amma dai insha Allah ka haddace su can ga musanna mun kawo takwas darasin satin da ya gabata yanzu an kawo sha ɗaya to inda ka haddace su ba sunan da zai wahalar da kai wajen kawo shi musanna ko kuma kawo shi jam'ul takasi eh jam'ul muzakkar as-salim insha Allah sai wani darasi sai mu tashi babu jam'il mu'annasi as-salim kishi yawan garma a gaba to amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh